بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar litini ce safiyar 16 ga watan jima'a ula hijira na 1438 daidai da sha uku ga watan fabrairu 2017 miladiyya wannan shi ne darasinmu na 35 daga cingiyar giyar karatun littafin la'ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaduduha fadluha wallafar fadilatu sheikh abu abdullah muhammad ibn sa'id raslan allah maɗaukakin sarki ya saka mishi alkhairi har ila yau muna nan a inda wannan malami yake ƙoƙarin bayyana mana falala na faɗin kalmar la ilaha illallah da kuma falala na karanta dukkanin wani zikiri da ya tabbata da ingantaccen hadisi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a cikin wannan zikirin kuma akwai faɗin kalmar la ilaha illallah a cikin wannan jimloli na ainihin wato ambatan Allah madaukakin sarki mun tsaya ne a hadifin abi ayyashin zuraqi Allah ya kara mishi yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya wayi gari da safe ya faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to za a bashi ladan kwatankwacin wanda ya yanta bawa daga cikin bayi na annabi daga cikin ƴaƴan annabi Isma'il za a rubuta mishi lada goma za a shafe mishi zunubai guda goma sannan Allah ta'ala zai daga darajar shi so goma kuma a wannan yinin gaba ɗaya Allah ta'ala ya ɗauki nauyin cewa zai ba shi kariya da tsaro daga dukkanin shaidanu babu wani shaidani da zai cutar da shi haka nan idan ya faɗe ta da yamma Allah ta'ala zai ba shi kariya har zuwa wayewan gari kaga wannan shine jama'a falala irin na wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana kuma shine wanda idan kayi kake da tabbas daga wajen Allah madaukakin sarki cewa zaka samu kariya Allah ka bamu ikon yin koyi da wannan kyakkyawar koyarwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi a shafi na 108 malam ya ci gaba da kawo mana hadisai da ke magana game da farlan faɗin la ilaha illallah وعن شداد بن أوس الخزرجي كنكو الله يقارى مش يدا وانا حديثي أنك أقول الشداد بن أوس الخزرجي متمن قرم مدينة الله يقارى مش يدا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيكما دقى النبي صلى الله عليه وسلم يجوانا حديثي قال منظر الله يجي سيد الاستغفار أن تقول shugaban istighfari gaba daya istighfarin da yafi kowane istighfari girma a wurin Allah an taqula shine bawa yace Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الله أكبر jama'a kun ji zikirin da mutum zai karanta manzon Allah kuma yana karanta wannan kullun da safi shine manzon Allah ya ce shugaban istighfari gaba daya shine mutum ya ce ya Allah kai ne nan mahalicina babu abu babu abin bauta bisa cancanta sai kai khalaqtani ya Allah kai ka halicce ni wa ana abduka ni kuma bawanka ne kaga nan kan na kaskanci a wajen Allah ni bawanka ne wa ana ala ahdika kuma ni din nan ina nan akan wannan alkawari da ne cewa zan bauta maka wa wa'adika da wannan alkawarin da nayi na kiyaye dokokinka mastata'tu gwargwadon iyawata a'udhu bika min sharri ma sana'tu ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin abin da ni na tsururuta ina neman tsarinka daga sharrin abin da ni na aikata da kaina na zunubi abu'u laka bi ni'matika alayya ya Allah ni dinnan ina tabbatarwa da kaina cewa lallai ka yi min ni'imomi masu yawa waɗanda ba za su irgu ba wa abu'u bi dhanbi kuma ya Allah ni dinnan ina tabbatarwa kaina cewa lallai ni dinnan na zalunci kaina ta hanyar aikata ayyukan zunubi gare ka dan haka ya Allah faghfirli Allah ka gafarta min fa innahu domin yadda al'amarin yake la yaghfiru dhunuba illa anta babu wanda ke gafarta zunubai sai kai ya Allah Allahu akbar ku duba jama'a yadda bawa zai nuna kaskanci zai nuna kankan da kai zai nuna cewa shi ba kowa bane a gaba ga Allah madaukakin sarki domin jama'a dukkanin ibada ana son ta hada waɗannan abubuwan guda biyu shine a sami azillu tam wal iftiqaru tam a sami ƙasƙanci cikakke da kuma nuna buƙatuwanka zuwa ga Allah dangane da abin da kake nema a wurin Allah ta'ala wannan abin zai sa Allah ta'ala ya kalle ka kuma ya karɓa maka wannan abin da kake nema a wurinsa Allah ta'ala ka gafarta mana to don haka jama'a kun ji haka bawa zai faɗa idan bawa ya karanta wannan sai manzon Allah ya ce qala wa man qala ha minan nahari wanda ya faɗi wannan a farkon yini ko a wani yini minan nahari muqinan biha yana mai yaƙini da imani da sakankancewa da abubuwan nan da ya faɗa har zuci ya tabbatar da cewa shi dinnan yana bauta Allah shi kadai kuma Allah ne mahaliccinsa kuma yana neman tsarin Allah daga laifukansa da ya aikata hakanan yana tabbatar da dukkanin ni'imomin da Allah ta'ala ya masa sannan yana ƙara ikirari da laifukan da yi wa Allah kuma yana neman gafaran Allah zunuban da ya aikata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace famata min yawmihi qabla an yumsi aka wayi gari ya mutu kafin yamma fa huwa min ahli aljanna manzon Allah yace wannan yana cikin yan aljanna Allahu akbar jama'a kun ji hanyar shiga aljanna daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa man qalaha min al-layli wanda kuma ya faɗi wannan zikirin da daddare wa huwa muqinun biha yana mai yaqini cikakke game da wannan kalmar ta la ilaha illallah da wannan zikirin da ya karanta famata qabla an yusbiha ya mutu kafin wayan gari kafin asbahi tayi fa huwa min ahli al-janna manzon Allah yace yana cikin yan aljanna رواه البخاري الإمام البخاري يرويت wannan hadith kina jama'a kai tsaye sai fahimci cewa ashe wannan zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu hanya ce mai kakkiya dodar wacce za ta kai mu zuwa ga samun rahmar Allah wacce kuma za ta kai mu zuwa ga ainihin wato gaci za ta kai mu zuwa ga ainihin samun jin daɗi na duniya da kuma jin daɗi na lahira jin daɗi na duniya jama'a babu abin da ya fi a waye gari kana bauta wa Allah maɗaukakin sarki da abin da Allah yake so kuma ya umarni da shi jin daɗi na lahira kuma babu abin da ya fi irin a waye gari a ce da zaran ka mutu Allah ta'ala ya gafarta maka zai maka rahama Allah ta'ala ka shiryar da mu rawahul bukhari al-imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a lambar hadisi na 6306 qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala al-imam ibn al-qayyim Allah ya ji kansa ya faɗi fil wabil sayyib a cikin littafinsa mai suna al-wabil sayyib min al-kalim at-tayyib صحيفة الثمانية شافي نتقص مالي ابن القيم باين كاو wannan addu'ar jama'a sai ya fara ƙarin bayani game da wannan addu'ar yace idza arada Allahu bi 'abdihi khairan idan Allah madaukakin sarki yana ya nufi bawansa da samun wani alheri fataha lahu min abwabi tauba sai Allah madaukakin sarki ya bude wa bawa kofofin tuba wannadami da kuma yin nadama game da abin da bawa ya aikata na laifi wannadami walinkisam da kuma samun karayan zuci wanzulli da kuma kaskantar da kai gaba ga Allah ta'ala waliftiqari sai Allah ya baiwa bawa kokarin nuna cewa lalle yana da matsananciyar bukata zuwa ga mahalicinsa Allah ta'ala walisti'anati bihi sai mutun ya koma yana neman taimakon Allah madaukakin sarki wasidqil laji'a ilayhi da kuma gaskata komawa a fake a wajen Allah din a waye gari babu wanda zaka je wajen shi ka fake domin neman ya taimake ka ko ka rasa yadda zaka yi ko neman wata biyan bukatun ka sai wajen wa sai wajen Allah madaukakin sarki Allah ta'ala sai ya bude maka wannan hanyar idan ya so ka da alkhairi wa dawamit tadarru' da kuma dawwama wajen kankan da kai ga Allah madaukakin sarki waddu'a'i da kuma yawan roƙon Allah wattaqarrubi ilaihi bima amkana min alhasanati da kuma ƙoƙarin neman kusancin Allah madaukakin sarki ta hanyar aikata ayyukan ainihin alkhairi aikata ayyukan kirki ma takunu tilka sayyi'atu bihi sabba rahmatihi sai ya zama dukkanin zulubin da bawa yake aikatawa jama'a wannan zunubin sai ya zama dalilin samun rahamar Allah a gare shi an gane wannan ko hatta ya ƙula aduwallah har a waye gari shedan maƙiyin Allah kaje na cewa ya laitani taraktuhu wa lam uqi'hu wayo kai cona ina ma da na kyala wannan bawan Allah ban sa shi ya aikata wannan laifin ba me malam ibn qayyim ke nufi a wannan gaban jama'a bawa ne ya aikata wani aikin zunubi an gane wannan ko shi dan yariya masa cewa ya je aikata wani laifi alhalin da baya aikata wannan laifin yana aikata wannan laifin kuma sai Allah ta'ala ya nufi shi alkhairi sai ya koma ya dinga tuba zuwa ga Allah yana ta istighfari ya koma ga Allah wajen nuna tsananin bukatuwansa zuwa ga ainihin Allah ta'ala ka tubansa yana neman istighfari yana ta aiwatar da wasu ayyuka na alkhairi jama'a kaga anan sai ya zama wannan laifin da yayi shi ya ja mishi koma zuwa gaba zuwa ga Allah ta'ala to har shi kansa shedan da yasa shi ya aikata wannan aikin zai koma yana cewa kai kai co ina ma da na kyale shi ma ban sa shi ya aikata wannan laifin ba gashi daga sa shi ya aikata wannan laifin ya koma kuma ya tuba ya ƙara samun kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki Allahu akbar وهذا معنى قول بعض السلف مالن ابن القيم yace wannan shine ma'anar fadin da yawa daga cikin magabata suka ce innal abda la ya'malu dhanba yadkhulu bihi aljannata bawa zai aikata aikin laifi amma wannan aikin laifin jama'a shi zai ja shi zuwa ga samun aljanna wai kun ji wani magana ga ibn qayyim ko kenan ana bukatan warwara a cikin wannan baju ko yace innal abda lallai bawa la ya'malu dhanba zaka ga yana aikata aikin laifi yadkhulu bihi aljannata amma wannan aikin laifin shi ne kai shi zuwa gidan aljanna wa ya'malu alhasanata zai kuma aikata aikin alkhairi zai aikata aiki mai kyau yadkhulu biha an-nar amma wannan aikin alheri shi shi zai jashi zuwa gidan wuta Allah ka kiyashe mu qalu sai mutane suka tambayi waɗannan magabata na ƙwari suka ce kaif ta yaya haka zai faru mutum ya aikata laifi wannan laifin ya sashi samu aljanna mutum kuma ya aikata aikin alkhairi ya sashi ji gidan wuta qala sai wannan ɗaya daga cikin magabata na ƙwarai ya ce ya'malu zamba bawa ne ya aikata wani aikin laifi ga Allah maɗaukakin sarki fala yazalu nusba ainihi wannan laifin da ya aikata ba zai gushe ba bawan yana kallon wannan zulubin akan idansa ma'ana wannan zulubin yana nan a zuciyar shi baya mantawa cewa yawa Allah wannan laifin kullun tuba yake kullun istighfari yake yana neman Allah ya gafarta mishi wannan laifin khaifan minhu yana mai jin tsoron Allah madaukakin sarki mushfiqan yana mai samun firgici wajilan zuciyarsa tana cikin tararrafi game da wannan laifin da ya wa Allah bakiyan ya koma yana mai kuka yana neman gafaran Allah maɗaukakin sarki akan wannan laifi da ya aikata nadiman yana mai nadama mustahiyan min rabbihi ta'ala yana kuma jin kunyar Allah maɗaukakin sarki mahaliccinsa saboda me saboda wannan munan aikin da ya aikata nakisan ra'si baina yadayhi yana mai durkusar da kai gaba ga Allah madaukakin sarki an gane wannan jama'a a wayi gari bawa baya iya daga kai ya kalli Allah madaukakin sarki sai dai ya dan sunkuyar da kai saboda yana jin kunyarwa yana jin kunya mahalicin saboda wancan munin aiki da ainihin wato ya aikata munkasirar kalbi yana mai samun karayar zuciya dalilin wannan aikin da ya aiwatar fayakunu zalika dhanbu sababa sa'adati al-'abdi wa falahihi sai a waye gari wannan laifin da bawa ya aikata sai ya zama dalili na samun rayuwa mai daɗi da kuma samun mai samun rabo na bawa a nan gidan duniya da kuma gidansa na lahira حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعة كثيرة هل أواي قري وأن الليفن دي أيكتا جماعة يا فأنفانا دشي سمد وسأيكا لا آديتا أيكتا وما سيوا بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد da abinda akan shi ne ake gina waɗannan al'amura wanda akan su ne bawa yake samun cikakkiyar rabo na duniya da kuma lahira wa falahuhu da kuma samun rabo a wajen Allah ta'ala hatta yakuna zalika dhanbu sabab dukhulihi aljanna har awaye gari wannan laifin ya zama shine dalilin samun aljannar bawa Allahu akbar jama'a kun yadda malam ibnu qayyim bayyana ko eh to jama'a haka ne da zaran ka aikata laifi ka koma zuwa ga Allah shi yasa Allah madaukakin sarki da zarar mutum ya karanta wannan addu'ar sai ya ce, O, ashe bawana ya san ya min laifi, kuma ya san ba mai gafarta laifi sai ni, don haka bawana ya je na gafarta mishi. Allahu Akbar. To, amma fa, kai inda baka sani ba, kana da yakinin cewa Allah ya gafarta maka? Baka sani ba. Wannan shi ne sa ka nace kullum ka ci gaba da mene, yin addu'a da nuna ƙasƙancinka ga Allah da kuma neman kusancin Allah maɗaukakin sarki akan wannan laifin da ka aikata kaga shi wannan laifin ƙwaya ɗaya ne amma ya ja maka aikata ayyukan alkhairai masu yawa daga cikin ayyukan da zuciyanka ne take aikata wannan ayyukan jama'a an gane wannan ko Allah ta'ala ka datar da mu wa yaf'alul hasanata za kuma iya samun mutum gashi nan yana aikata aikin alkhairi fala yazalu yamunnu biha ala rabbihi ba zai gushe ba yana ma ubangijinsa gori ba zai gushe ba yana wa mahalicinsa gori an gani wa ya takabbaru biha yana girman kai yana nuna kasaita cewa a ba muna aikata aikin kaza ba ba muna yin kaza ba to don me za a jarce mu da kaza haka wani yake aka jarce shi ta musiba haba Allah haba Allah haba Allah yanzu ga ga sallan nan fa kullun a cikin jami'i nake ya Allah gashi sadakan nan kullum ina yi ga sayar da zumuncin nan ina yi na iyaye saboda Allah yanzu Allah ya gajarcin da wannan ya gajarcin da wannan ina fata an gara jama'a ma'ana wannan ayyukan alherin da yake wa yake wa gori yana yi wa mahaliccinsa gori cewa ya Allah na yi kaza ya Allah dan duba a gani mana in ya Allah dan duba a gani na yi kaza na yi kaza yanzu ya za a jarce ni da wannan ba zai gushe ba yana wa Allah mene yana wa Allah gori na wannan ayyukan alheri da ya aikata yana girman kai wa yara nafsahu kuma yana ganin kansa cewa shi wata tsiya ne yana ganin cewa to ai kaman ni yanzu za a yi mun haka to aikin alheri ma sai in daina an gane wannan ko dan gani yake wannan aikin alherin da yake kaman yana wa waye gata yana wa Allah gata ne bai san kansa yake wa gata ba wa ya'jabu biha kuma yana ainihin wato jiji da kai an gane yana jiji da kai sanadiyan wannan aikin alherin da ya aikata yana ganin to ai mu ne ma masu yin wa'azi ai mu ne kaza muke yin kaza kullun to dan me za a ce kuma a jarabce mu ko mu ko mu samu kaza akan hanya mu samu matsala iri kaza a'a wa yastatilu biha kaga mutun yana ta yana ta hura hanci yana daga kai yana hange hange ganin cewa wai shi yana aikata aikin alheri wa yaqulu zaka ji ma yana cewa fa'altu kaza fa'altu wa fa'altu nayi kaza na aikata alheri kaza na aikata alheri kaza nayi kaza nayi kaza haba ai mu alhamdulillah ai ko da wannan muka mutu ma ai mu mun mun hayi mm kafaji nayi kaza nayi kaza nayi kaza to ai tunda mun yi kaza ma dai muna ganin ai mun hayi ai mu mun cinye fayurithuhu min al'ujubi wal kibri sai wannan abin da yake aikatawa jama'a sai ya sa masa mene jiji da kai da girman kai wal fakhari da kuma alfahari da fariya wal istiqala da hura hanci da hangen nesa da hange hange ma yakunu sabab halaki wanda wannan abin jama'a wannan hura hancin da ji da kai da girman kai da kasaita da fariya shi zai sa shi ya shiga wuta domin zon Allah ya faɗa ko la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibri ba zai shiga aljanna ba duk wanda aka wayi gari akwai daidai da kwayan zarra na girman kai a zuciyar shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane wannan ko jama'a haka manzon Allah kuma ya faɗi a wani hadisi yace wani mutum daga cikin waɗanda su gabata cikin ku ya fito cikin kwalliya yana tafiya yana kasaita da jiji da kai yana takama wannan takaman da yake yasa Allah ta'ala yasa ƙasa ta tsage ya fada ciki wannan mutumin yana ci gaba da nitsewa a ƙarƙashin ƙasa har zuwa ran tashin alƙiyama azabar da Allah ta'ala yake masa kenan ka kalli qaruna ya fito a cikin ƙawa da ado da kayan sarauta da dukiya da mabiya yana kasaita yana hura hanci duk yadda ya samu ana cewa wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah ka nemi lahira da abin da Allah ya baka na dukiya wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta ainihin wato ka sanka da Allah ya baka a nan gidan duniya an gane wannan ko jama'a ana ta masa nasiha sai ce a inna ma utituhu ala ilmi indi ai wannan dukiyar na same ta saboda wani ilimi da nake da shi saboda wayona ta ai saboda iya business ne ne wallahi duk saboda tsabin kwarewa ne iya business shi yasa ga na tara wannan kuɗin ha ba mu wasa ne amma duk inda muka ji ana nema muna can za ku je mu buga irin dabarbarin mu da muke da shi eh ba da baraka bane ya kai bawan Allah akwai wanda ya riga ka neman kuɗi tun kafin a haife ka yake neman kuɗin kuma mai samu kuma ya fika dabara ya fika wayo ya fika tunani ya fika komai amma sai Allah kai ya zaɓe ka ya jarce ka ya baka domin gadi ne Allah ya baka dukiya wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi da ka mutu sai a ba wani a ba yayanka su ma sun mutu a ba jikokin su haka abin zai ci gaba da gudana kuma sai ka je kai bayani taro taro sisi sisi ya kai ka samu ya kai ka kashe za ka jama kun ji wannan gashi nan kana ganin yadda ainihin wato Allah maɗaukakin sarki yake bayyana mana ayoyi jama'a a fili shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yake jiji da kansa man ta'azama fi nafsihi an gane mutumin da yake jiji da kansa yake takama a cikin tafiyarsa to wannan mutumin Allah madaukakin sarki ba zai kalle shi ba ran tashi alkiyama kuma ran tashi alkiyama za a mai da shi kamar kiyashi haka manzon Allah ya ce za mai su wata kankanuwar halitta in ka tashi alkiyama a waye gari duk mutane suna bi ta kan suna tattaka suna wucewa ba ma wanda ya san da su suna kokarin zuwa inda za a yi hisabi su kuma ana tattaka su ana wucewa saboda girman kai da suka yi a nan duniya Allah ta'ala ka kiyashe mu to don haka wannan girman kai da ya yi da jiji da kai da alfahari da fariya da hura hanci da nuna isa wannan sai zama dalilin halakar bawa fa'iza arada Allah bi hadhal miskini khairan idan Allah ya nufi wannan miskinin mutumin mai aikata wancan laifin da alheri ibtalahu bi amri sai Allah ya jarabce shi da wani al'amari yaksiruhu bihi wanda zai karya lakansa da wannan abin mutum ne yana ganin saboda kuɗi da yake da shi da yana ƙasai ta yana jiji da kai sai Allah ya dace shi talauci sai ya samu karayin arziki sai ya dawo ba kowa ba suka jina in kai ashe mutum ba kowa bane wallahi ashe dai Allah dai shi ke yin al'amarin nan ba wai wayan mutum ba indai dan wayo na ne ka duba yadda na tara kaza amma yau babu in duniya ba tabbas an gane wannan jama'a sai ka je Allah ya jarabce shi da wata musiba sai ya dawo ya zama cikin ya ayyuhan nasu shi ma sai a wayi gari da baya iya yin sallah akan lokaci sai a wayi gari yanzu kullun shi ake jami'a masallaci Allah ya nufe shi alheri shi sai ya karba dukiyar da an ba mai dukiyar kuma sai magariba ta yi sai da azhar da la'asar sai ya magariba gaba daya shi wal aka yi magana ya alaji ya haka kuma wallahi ta wallahi abubuwa ne sun yawa muna ta lissafi tun safa nake banki wallahi muna ci muna ta lissafi muna son mu shigar da wannan kuɗin suna can suna jira to wallahi ban samu dama ba na yin sallah Allahu akbar Allahu akbar Allah ka shirya da mu jama'a irin wannan arzikin wallahi halaka ne kada Allah ya baka irin wannan arzikin jama'a nan halaka ne domin rashin yin sallah na kan lokaci musiba ce bala'i ne Allah ta'ala ka shirya da mu to idan bawa idan Allah madaukakin sarki ya nufi bawa da alkhairi sai ya jarabci bawan da wani abu wanda zai sa zuciyar shi ta karaya wa yudhillu bihi unuquhu a waye gari wuyar shi ta kari ma'ana ya a waye gari ya dawo zuwa ga Allah ya gani shi ba kowa bane ya yi laushi kaga in ma yana tafiya yana dan sunkuyi da kai wanda a da yana tafiya za ka ana daga kai haka ana huhura hanci an an zo wucewa a mota ma sai dai a yi bim sallama ma ta gagara an gane wannan ko amma yanzu ya dawo sai ya dake takawa yadda kowa ke taka sai ya da shi ma sai ya da ke taka da baya gaisuwa ma zai inda ya je wucewa sai ce assalamu alaikum sunan ku da ya gida ya iyalai lafiya karfa dalla Allah ya taimake mu madalla sai wuce abin shi amma kuma da ba haka yake ba da saboda dukiya saboda wani aikin alheri da yake gani ko Allah ya bashi wani ilimi sai Allah ya kaskantar da shi a waye gari ya zama a cikin mutane ba a kallon shi a matsayin kowa jama'a eh to kaji an gane wannan ko wa yusaghiru bihi nafsahu indahu har a wayi gari wannan bawan ya kankan ya kaskantar da kanshi gaba ga Allah madaukakin sarki ya gane cewa da lallai babu wani mai girma sai Allah shi kadai wa in arada bihi ghayra zalika amma in Allah bai nifaci bawa da alheri ba khallahu wa ujubahu sai Allah ya kyala bawa da wannan jiji da kai din shi wa kibrahu da wannan girman kan da yake da shi wa hadha huwa al-khidnal al-mujab li halakihi to wannan jama'a ita ce tabewa me tabewa shine a wayi gari mutun ya rasa mataimaki wanda zai taimake shi kuma Allah ya riga ya faɗa aiko wa mali zalimina min ansar su azzalimai ba su da mataimaki jama'a ba su da wanda zai iya taimakon su a wajen Allah madaukakin sarki Allahu akbar to wannan girman kan da jiji da kan da kasaita da hura hanci da nuna isa sai ya zama dalilin halakar wannan bawa kaga anan Allah ya kyala bawa kaga shikenan shari ya same shi kenan ko Allah ta'ala ka tsare mana imanin sai ya ce fa innal arifina kulluhum majmu'una ala anna at-tawfiqa dukkanin masana Allah mutumin da yake koyan karatu ya san Allah madaukakin sarki ya san mahalicinsa to dukkanin mutane majmu'una ala anna tawfiqa mutane masu ainihin wato tattaruwa ne ma'ana ra'ayinsu ya zo wuri daya akan cewa abinda ake kira samun dacewa Allah ya kilaka Allah ta'ala ila nafsika shine kada Allah madaukakin sarki ya kyale ka da wayanka kada Allah ta'ala ya kyale ka da karan kanka ka ji cewa kai ne zaka ba kanka komai kai ne mai iya wa kanka komai kada Allah ya kyale ka daidai da kiftawan ido wannan shine samun dacewa jama'a wal khillanu abinda kuma ake kira da cewa tabewa da rashin samun mataimaki an yakilaka Allah ta'ala ila nafsika shine a wayi gari Allah ta'ala ya kyale ka da wayanka ya kyale ka da irin sarrafawanka da Allah in tambaye ku jama'a mutum yana iya bayo kansa lafiya yana iya bayo kansa tarbiyyar 'ya'yansa da killace su su zama su da'a gare shi mutum yana iya samu da kanshi wannan ita kanta dukiyar da mutum ke tinkaho da ita shi ya sama wa kansa wa ya azurta shi to sai aka wayi gari duk waɗannan abubuwan da ka samu ɗin kuma sai Allah ya kyale ka da wayanka ya ce to kai Allah ya sai zare ma tallafi ya ce to shi kenan je ka da wayanka ci gaba da da rayuwar naka bugari dan Allah jama'a mutum anya zai kai labari kuwa wallahi alazim jama'a babu wanda zai kai labari a wannan yanayi babu shi an gano wannan jama'a daga faman arada Allah bihi khairan fataha lahu babaz zulli wal inkisar dukkanin bawan da Allah madaukakin sarki ya nufe shi da alkhairi sai Allah ya bude masa babu kofa na ainihin samun kaskanu na kaskanci ga Allah wal inkisar da samun karaya wa dawamil laj wa dawamil laja'i ila Allah ila Allah ta'ala da kuma dawama wajen ainihin wato facewa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki waliftiqari ilaihi da kuma nuna buƙatuwa zuwa ga Allah ta'ala ai Allah ta'ala ya faɗa ko ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ku ne masu talauci ku ne masu buƙata zuwa ga Allah wallahu huwal ghaniyul hamid amma Allah shine al-ghani wanda yake wadatacce wanda talauci ba taɓa sanin hanyar taskan Allah ba alhamid kuma Allah shine mai yin godiya game da abin da bai suka aikata masa ko shine abin godiya an gane wannan jama'a Allah shine mai godiya kuma abin godiya dan haka jama'a kun gani bawa sai ya dawwama zuwa ga ainihin nuna bukatuwan shi zuwa ga Allah madaukakin sarki an gane wannan ko wa ru'yatu uyubi nafsihi kuma Allah ya nuna mishi ya kyale shi ya kallon aibin kansa da irin laifukan da yake aikatawa ya zauna ya kansa lissafi oh yanzu ni ne ke aikata kaza ni ne ke aikata kaza ni ne ke aikata kaza ka laifuka na sun yawa Allah Allah ya Allah na tuba Allah ka yafe ni Allah ka gafarta mu duk laifukan da yake aikatawa Allah sai ya nuna masa wannan laifukan ko ya bashi ikon tuba wa jahaliha da kuma irin jahilcin da yake fama da shi domin jama'a dan adam duk wannan adam da ka sani a duniya jama'a yana fama da duhun jahilci domin haka Allah ya faɗa innahu kana zaluman jahula dan adam ya kasance zaluman mai yawan zalunci jahulan mai kuma yawan jahilci to Allah sai ya nuna wa bawa cewa lalle shi bai san komai ba jahili ne ya nuna cikakkiyar ainihin wato maskanarsa da rashin iliminsa ga Allah wa zulmiha wa udwaniha kuma Allah sai juna wannan ran duk zaluncin da take yi da kuma ƙetare iyakokin Allah da take yi wa mushahalati fadli rabbih wa ihsanihi kuma Allah ta'ala ya nuna wannan rai mushahada irin mutum ya rika nuna ya rika ikirari na nuna ainihin falala da Allah ya masa da kuma irin kyautatawan da Allah ta'ala ya masa wa rahmatihi da kuma wannan jin kai da Allah ta'ala ya bawa wa judihi da kuma kyauta da Allah ta'ala yau ba wanda ba sa iya ƙididduguwa domin ka Allah ta'ala ya ce aiko wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ku yi ƙoƙarin ƙididdige ni'imomin Allah to ba za ku iya ƙididdige yawan su ba wa birrihi da kuma irin biyayya da Allah ta'ala ya ba wannan bawan ikon yi masa wa ghinahu da kuma irin wadata da Allah ya wa bawa wa hamdihi da kuma irin godiya da Allah ta'ala ya ba bawa ikon yi to sai bawa ya kallon irin waɗannan al'amura ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki an gane wannan ko فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين to shi duk mutumin da ya san Allah yana tafiya ne zuwa ga Allah madaukakin sarki baina hadaini janahaini tsakanin waɗannan fakafukai guda nawa guda biyu bainal khawfi war raja tsakanin jin tsoron Allah da kuma fatan samun mene rahamarsa domin jama'a ka taba ganin tsuntsun da yake tashi da fike kwaya daya zai yiwu da zarar fike daya ya kari to an samu matsala an gane wannan jama'a eh dan haka jama'a kunji bawa wanda yake masanin Allah wanda yake ƙwarin sanin Allah to akan hanyar shi ta haduwa da Allah ta'ala yana tafiya ne a tsakankanin waɗannan mene fuka-fukai guda nawa guda biyu لا يمكنه أن يسير إلى إلا بهما بزي تبيوا أو يجري ينا يكام يا كام هنيش تزوا جا الله با باتهر ده وقتنا بكابتي ولا بيبا دزارن أي كريه تو بزي يكيو زوا جا وبني سبا الله أكبر فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه duk lokacin da aka wayi gari ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗin ya faɗi ko ya karye to zai zama kamar tsuntsu ne wanda ya rasa ɗaya daga cikin fukafukansa ai ba zai iya tashi ba ko eh qala shaykhul islam isma'il al-harawi shaykhul islam wannan malami mai suna isma'il al-harawi babban malami ne Allah ta'ala ya ji kansa yace al-arifu duk mutumin da yake masanin Allah yasiru ila Allah bayna mushahadati al-minna wa mutala'ati aibin nafsi wal amal dukkanin bawa wanda yake wanda ya san Allah to yana kama hanya ne zuwa tafiya zuwa ga ubangijin sa baina mushahadatil minna a zakankanin kokarin shaidawa da wannan ni'imomi da baiwa da Allah ta'ala ya masa cewa lalle Allah madaukakin sarki ya masa baiwa masu yawa marasa iyaka wa mutala'ati aibin nafsi wal amal da kuma dubawa da hangen nesa zuwa game aibin kansa da kuma aibin ayyukansa an gane wannan ko shine ma ne cewa hadha ma'ana qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil hadith sahih wannan shine ma'anar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a hadisi ingantacce hadithu hadithin da yake cewa sayyidul istighfar an yaqul al abdu shugaban istighfari gaba daya shine bawa yace allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم kaga a cikin wannan addu'ar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa tsakanin abu'u laka bi ni'matika alayya kuma shine mushahadatul minna an gane mushahadatul minna sai manzo Allah ce ni innan ina ikrari ina tabbatar da cewa lalle ya Allah kayi min ni'imomi masu yawa marasa iyaka shine abu'u laka bi ni'matika alayya sannan kuma wa abu'u bi dhanbi ya Allah ni dinnan ina tabbatar da cewa ni dinnan mai laifi ne kaga wancan mushahadatul minna ko kana shaida wannan ni'imomi da Allah ta'ala ya maka da baiwa da Allah ya maka a gefe guda kuma kana nuna cewa ya Allah ko fa ni mai laifi ne ka sa ni in bauta maka in aikata ayyuka domin kai to kuma ya Allah ga gazawa ta shigo ciki ga ayyukan da na dinga aikatawa munanan ayyuka ya Allah a gafarta mu an gano wannan jama'a dan haka sai yace to baina mushahadatil minna wa mutala wa mutala'ati aibin nafsi wal amal kaga sai manzon Allah ya hada tsakanin shaidawa da irin baiwa da Allah ta'ala ya mana da kuma dubi zuwa ga aibin kanka da kuma aibin ayyukanka na alkhairi ayyukanka na ainihin wato zunubi da mutum ya aikata an gane wannan ko fa mushahadatul minna to ƙoƙarin tabbatarwa kanka irin baiwa da ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka tujabu lahul mahabbata wal hamda wal shukra li waliyyin ni'am wal ihsan wannan shi zai kai bawa yana wajabtan ma bawa nuna ƙaunan shi ga Allah maɗaukakin sarki da kuma godiya ga Allah da kuma nuna godiya a aikace ga wanda yake shine ma'abocin wannan ni'ima da kyautatawa shine wa shine Allah ta'ala ko wa muqala'atu aibin nafsi wal amal da kuma mutun ya rika yin kokari yana dubi zuwa ga ainihin wato aikata ayyukansa da yake aikatawa da aibin ayyukansa wanda wannan aibin ayyukansa da yake kallo tujabu lahu dhulli wal inkisab wannan shi ne sa bawa ya samu kaskanci ga Allah ta'ala ya kuma samu karaya cewa lalle shi dinnan mai laifi ne zuwa ga Allah kuma in Allah bai gafarta mishi ba ya san ya tabi waliftiqari wannan shi zai kai mutum zuwa ga nuna bukatuwansa zuwa ga samun rahamar Allah wattaubata wannan shi zai kai shi zuwa ga yin tuba zuwa ga Allah ta'ala fi kulli waqtin a cikin kowane lokaci wa alla yara nafsahu illa muflisan kuma mutum kada ya rika kallansa a matsayin wata tsiya face mutum ya rika kallon kansa a matsayin kaman wanda aka yi wa fallasa waye muflis din nan shi zamu zo mu ji a karatu na gaba insha Allah ta'ala saboda kurewar lokaci nan zamu takaita ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka ba ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda suke yin leke zuwa ga mushahadatul minna da muqalabata ayni aibin nafsi wal amal ya Allah muna roƙonka gafarta mana ya Allah muna roƙonka ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu kauce mata ya Allah muna roƙonka sanya mu daga cikin bayinka na gari ya Allah muna yin addu'a dukkan marasa lafiya na gida da asibitoci Allah ta'ala ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah kare mu da lafiya mai albarka muna roƙon Allah ta'ala shugaban ƙasar mu da yake fama da rashin lafiya da ya tafi hutu aka duba lafiyarsa Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya dawo da shi gida lafiya ya Allah muna roƙonka zame masa wakili Allah muna roƙonka ka rike hannunsa wajen jagorancin nan ya Allah ya Allah kai masa jagoranci ne alkhairi duk masu kokarin gurbata mana lafiya da zaman lafiya ya Allah muna roƙonka Allah ka san su Allah ka rusa su Allah kada ka ba su ikon cimma burin su ya Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayinka da suke jin tsoronka suke kuma tsare dokokinka suke kuma ainihin bin abin da yake neman yarda ne zuwa gare ka ya Allah ya Allah muna roƙonka mu dinnan masu laifuka ne ya Allah Allah ka gafarta mana ya Allah muna jaddada tuban mu zuwa gare ka ya Allah ka ba mu ikon tuba ya Allah kuma karbi wannan tuba namu Allah ka gafarta mana dukkanin laifukan mu ya Allah muna roƙonka dukkanin bukatun na alkhairi ya Allah ka biya mana ya Allah muna roƙonka tabbatar da mu akan wannan hanya ta bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka ka sa hada mu da rai ka hada rayukan mu da rayukan salihan bayinka fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir ya Allah ka sanya mana albarka a sana'o'inmu ka sa mana albarka a cikin iyalanmu ka sa mana albarka a cikin lafiyarmu ka sanya mana albarka a cikin dukkanin al'amuranmu ya Allah ka ba mu ikon gudanar da rayuwarmu ta hanyar abin da kake so kuma ka yarda da shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله